أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a cikin wannan wato ainihin makaranta mai albarka domin ci gaba da gudanar da wannan daura ta littafin a shari'a na al'imam al'ajuri rahmatullahi ta'ala alaihi wannan shi ne zama na uku insha Allah ta'ala zama na hudu ku? طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق قد فقد كفر أنقانيكم قال محمد بن الحسين اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم, نزغ لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق لأن القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقا تعالى تعالى الله عن ذلك أن شيني أبند الصدر الأول سجاءك القرآن كلام الله daga baya da yan bid'a suka ce makhluk sai aka bukatu zuwa ga a karasa da cewa ghairu makhluk amma asali kawai as-sahaba kuma ba'dahum suka ce al-qur'an al-qur'an kalamullah sai su tsaya idan bid'a suka ce makhluk yanzu dole a a fito a a bayyana ba makhluk ba ya ka sai a ce kalamullah ghairu makhluk قال رحمه الله دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث والجهمي عند العلماء كافر قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إذن القرآن كلام الله عقيتي جهمي كافرين وأن هجاه ليس كافر تد جهما وابا ما وي ما لم يبقوا inda a arabi da ya zo wucewa ya ji jaham ya tara mutane yana Allah sami'un ne bila sam musan yamfuna sifat suna sami'un bila sam basirun bila basar shine wake yake cewa ala inna jahman kafirun bana kufuru kaji bawon Allah ko muqaddima babu ala inna jahman kafirun bana kufruhu wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafar yace laqad junna jahmun idh yusammi ilahahu sami'an bila sam'in basiran bila basar karshe da yace ayurdika ya jahmu allau qala qailun abuka mur'un hurrun khabirun bila khabar alimun bila ilmin wafiyun bila wafa fa bil ilmi mawsufun wa bil jahli mushtahar yace amadahan turahu am hija'an wa subbatan wa huz'an kafaka allah ya ahmaqal bashar ce fa innaka shaytanun bu'ista li ummatin tusayyiruha amma qalilin ila safa kawai makiyayi ne in makiyayi ya gano wannan dalibi baka kamo baka gano haka ba ai ka zama luka ibnu luka Allah ka tare قال رحمه الله وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه كلام الله وقال تعالى لنبيه عليه السلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن قال رحمه الله هو القرآن وقال لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقال لنا مجنة قال محمد بن الحسين ومثل هذا في القرآن كثير قال رحمه الله وقال تعالى فمن, حج فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال تعالى ولئن اتبعت أهواء أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين قال محمد بن الحسين رحمه الله لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء من قال غير هذا كفر هل يتصفكم ألا كفركم قال وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ابن ذريح العكبري قال حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن, عبا بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره أيها الناس إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفن, فلا أعرفن ما عطفتموه على أفواهكم فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه ضوعا وكرها وما وقد وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالا إلا أن يكفر عبد عبد عمد عين فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اعملوا بحكمه وآمنوا بمتشابه بمحكمه وآمنوا بمتشابه نعم العكبري بقباته وكو محمد بن صالح بن ذريح العكبري وثقه الخطيب كما يندى الذهبية كوتكين تاريخ الإسلام يا رسول الله أكد بوكد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل عن أبي عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ قال, قال أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم القرآن كلام الله فرمتين يعني جويا شد رأيش duk da laif ibn abi sulaim da'ifun ne ta bangaren har da shi lakin lahu shawahid قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حسن الأبار, الأبار عن منصور عن هلال بن يساف عن القرآن فروة بن نوفل قال أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال يا هنا, يا هنا تقرب إلى الله تعالى بما استطعت فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه يعني القرآن قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه رحمه الله عن القرآن أخالق أو مخلوق قال ليس خالقا ولا مخلوقا ولكنه كلام الله تعالى بركزود أبن دسلف بس سندشيبا salaf ba su cewa ƙwar'ani khalifin cewa suke yi kalamun lahi an fahimci wannan jafar ibn muhammad shi ne jafar ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib jafar al-sadiq قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن ثقة عن معاوية, عن, عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى قال وهو معبد بن راشد كوفي روى عن موسى بن داود ورويم, ورويم بن يزيد رويم بن يزيد طيب قال وحدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا حموية حموية بن يونس إمام مسجد جامع قزوين قال حدثنا جعفر بن محمد بن, بن محمد بن فضيل الرأسي رأس العين رأس العين نسبة إلى المكان قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق غير مخلوق سيدي ابن أبي طلحة ابن عباس بجدق قريش بجدق قريش كنت أبو حاتم الرازي أنبته قال رحمه الله وقال حموية بن يونس بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته فكتب إليه بإجازته فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث عندك قد أي مقبات أكن قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أخ لي من الأنصار عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي الزمي قال سمعت عبد الله بن إدريس وسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق فقال من اليهود قال لا قال من النصارى قال لا قال من المجوس قال لا قال فممن قال من أهل التوحيد قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد هذا زنديق من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن لا يكون مخلوقا والرحيم لا يكون مخلوقا والله لا يكون مخلوقا فهذا أصل الزندقة wanda ya ce ƙura'ani makhlukun ya ce asalin zindiki ke zindiki ma'ana baƙin arne ne cikin rigar musulunci قال محمد بن الحسين وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال سألت الحسن بن علي الحلواني قلت له قال قلت له إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن فما تقول رحمك الله قال القرآن كلام الله غير مخلوق ما نعرف غير هذا قال أحمد بن أبي عوف يجي وسمعت هارون الفروي يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وآل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه duk malaman da ya sani a garin madina wanda ita ce madinatul ilmi lokacin sa al'imamu malik yana ba duk malaman da ya sani suna kafarta mai cewa alƙur'anu makhluk qala harun harun yazid al-aini rahimahullah وأنا أقول بهذه السنة shi ma ya tafi akan wannan sunna as-sunnar da take saba mata kafirci ne ma na'am qala rahimahullah wa qala lana ahmad ibn abi auf wa ana aqulu bimithli ma qala harun kun ji ko قال ابن أبي عوف وسمعت هارون يقول من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق balma suka ce ya fi haɗari inda ya ce la'akulu makhluk wa la'akulu gairu makhluk kaga ashaq ashaq fi dini kafir sai kafiri قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا جي حمزة جي أنهم وأبو داود والثقاش قال سألت أبا بكر بن عياش فقلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر بن علية في القرآن فما تقول فيه فقال اسمع إلي ويلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله تعالى لا تجالس ولا تكلمه قباتي باء رابطة آه وأن ابن عليا با إسماعيل بن عليا با إسماعيل بن إبراهيم بن عليا وأن ابن عليا المعتزلي كان سنن عبد الكريم بن كيسان ابو بكر الاصم بن عليا كان يا هلك 279 قال رحمه الله حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا احمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا العمري قال سمعت إسماعيل بن أبي ويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق كنت سلف قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت duk wanda ya ce ƙur'ani makhlukan kama shi a mai mugun duka na yuja darba dukan da zai jikkata shi sana daure shi har ya mutu tsare shi har yau جاء الإمام مالك قال وحدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا حسان بن صباح قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي قلت قال قلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق فقال لو أني على سلطان لكنت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه ألقيته في الماء وقبري بذي سامي ba za a ce ya yi shahada ba aikin da yadda aka kashe shi aka jefa shi a ruwan ko ko a ruwan ya mutu ma bai yi shahada ce darabtu unuqa wa laqaituhu fil ma amma ya ce inda akwai mulki a hannun shi inda akwai jagoranci a hannun shi ba a daukan doka a hannu an gane so dan an ce a dau doka a hannu fauda ce za ta yaɗu shugaba shine yake da kariya zai hukunta wanda ya ga dama amma kai in ka kashe wani dangin shi suka kashe ka dangin ka suka je suka kashe wani to uwa ta haihuwa kai yawa aka ba a ba a haka Abdurrahman bin Mahdi mun yi magana kan shi wanda muka ce hiqatun thabtun hafizun arifun bir rijali wal hadith Abdullah ibn al-Madini yace ma ra'aytu a'lama minhu ce ban taba ganin wanda ya kai shi ilimi ba Ibn al-Madini kuma shine wanda al-Imam al-Bukhari yace mastasghartu nafsi illa inda ma jalastu inda Ibn al-Madini ce ban taba jin cewa ni ba kami bane sai da na zauna a gaban Ibn al-Madini wanda al-Imam al-Bukhari ya faɗa haka kanshi shine yace bai taba ganin wanda ya kai Ibn al-Mahdi ilimi ba wala ya'rifu ar-rijala illa ar-rijal قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان لي, لي الأمر لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء قال حدثني عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن صباح قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية قال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله naka ji ya ce haba bai kamata malamin kana tsini wa mutane kana ka ai qur'ani ma ya tsini ne wasu ko aiwa wata kala tsinuwa ma da zaka ji la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in idan baka cikin mutanen kirki قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عبد الله أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن بلى فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته وصفاته ومخلوق مخلوقة فهو كافر لا يشك في ذلك لا يشك في ذلك إذا اعتقد ذلك لا يشك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان رأيه ومذهبه وكان دي دينا يتدين به كان عندنا كافرا وان دي زما وكان رأيه ومذهبه شي وانشان قول ya zama shine ra'ayin shi shine mazhabar shi cewa qur'ani makhluq ne to wannan kafiri ne kana indana kafiran injal imam ahmad rahimahullah قال أخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نسير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة يعني بشر بشر المريسي قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق فقال كذب قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله والأمر القرآن أيوة شيء وكذلك أوحينا إليك روح روح روحا من أمرنا من أمرنا هذا شيء بامين بخلق بني سو يا رب كان له الخلق وال والأمر أنغانيكو ya kira bishirin marisi duwaiba bai ma kai dabba ba ke duwaiba wani karamin kwaro bishirin marisi wanda su addarin sun yi rubutu a kan shi wanda yana cikin wanda suka rawwaje wannan aqida a kasar iraq duk da shi bai hadu da jahan ba ibn safwan ma yi karatu gurin ɗaliban shi kuma abin takaici ya wato yana i'tana kal madhhab al-hanafi domin ya kai karatu gurin abu yusuf al-qadi amma abu yusuf ya barranta kanshi daga gare shi ya zo ya da'awar cewa alkur'ani makhluqan ya zauna da kalar su a imamu shafi'i sun tattauna shafi'i ya kore shi je gida cikin damuwa aka tambaye shi ya ce wani yaro ne ya zo diyar ya dame ka ce kudi yana da ilimi ya ce ba shi da wani ilimi in ba dai qur'ani da hadisai da ya haddace gaji mahaukaci wannan ba ilimi bane a gurin su tasliqul aqli ala an-naql subhanallah ikrashi duwaiba qala akhbarana abu al-qasim qala akhbarana wanda bishr yana cikin alkhairun harun ar-rashid harun ar-rashid ya kore shi daga baghdad ba ma kora ba sa a nemo shi kashe shi ne yayi sai ya tsaye ya sha wuya kware a lokacin haruna rashid sai da ma'mun ya karɓi khilafa sannan ya dawo sannan ya dawo Allah ka tsare قال أخبرنا أبو القاسم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال وحدثنا ابن عم أحمد بن حنبل قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر قال أبو القاسم قال قال أبو القاسم أخبرنا وهب بن بقية الواسطي قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف الطباع قال سمعت رجل قال سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أسلي خلف من يشرب المسك مسكرا قال لا قال فأسلي خلف من يقول القرآن مخلوق قال سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر ce mai zan yi sallah bayan wanda ya dan kwaya misali ina shan abin da ke bugar da shi na yi sallah bayan shi ya ce a ceto wanda ya ce ƙur'ani makhluk ya ce a uzubillah subhanallah ce musulmi ma na ce in gurɓatacce ne kai karkai sallah bayan shi ina ga kuma kafiri wanda ya ce alƙur'anu ghairu makhluk ya aje musuluncin shi kote wanda ya ce ƙur'anu makhluk قال أخبرنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له, وذكر له رجل أن رجلا قال إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق فقال أحمد كفر بين قلت لأحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال أقول هو كافر أقول هذا للتوكيد قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد السندلي العسكري بقباته محمد بن هارون العسكري الفقيه محمد ابن هارون ابن أحمد ابن هارون الفقيه الحافظ الذي أكد إشرين دبير دار قطنية والثقاش آه نعم قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد السندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال قال لي أحمد يا أبا طالب ليس شيء أشد عليه أشد عليهم مما أدخ أدخلت علي آه من قال القرآن مخلوق قلت علم الله مخلوق قالوا لا قلت فإن علم الله هو القرآن قال الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن, لمن الظالمين من العلم تابع القرآن كينا أبو طالب ina cikin manyan ɗaliban al'imam ahmad da sunan shi Humaid ibn Ahmad Abu Talib da ya kasance bawan Allah ta miskini ne talaka ma yana yana mutunta al-Imam Ahmad kwarai yana girmama shi rahimahullah قال وقال تعالى فمن جاءك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم قال هذا في القرآن في غير موضعه قال حدثنا الحسن بن علي الجساس قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد وكان الشافعي يقول حفص المنفرد وناظره بحضرة وال كان كان بمصر فقال له الشافعي في المناظرة كفرت والله الذي لا إله إلا هو ثم قاموا فانصرفوا فسمعت حفصا يقول أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي الربيع بن سليمان هو شيخ المؤلف الحسن بن علي الجصاص إجاباته الحسن بن علي بن إسماعيل أبو سعيد الجصاص ليك صدوق حسن الحديث رسول وجه جن قري أكل بير إن الربيع بن سليمان راوية أمهات كتب أمهات كتب الشافعي شيك رويته غالب للتتفن الشافعي سأل أم da su ainihin ar-risala duk da cewa al-muzani ya fi shi fil qadar wal ilm lakin a wasu guraren ma riwayar ainihin ar-rabi' ta fi karfi akan ta al-muzani daga shafi'i inda ar-rabi' ibn sulaiman al-muradi kenan maulahum abu muhammad al-misri mu'adhdhin ne a masallacin fustat dake kasar masar ya rasu 200 da ainihin wato 70 daidai 270 ya rasu to shine yace ya ji al-imam shafi'i an ambata mishi hafsun al-fard wanda hafs yana cikin masu aqida ta jahamiyanci da i'tiza shine ainihin wato ya ambaci abinda hafs yake fada sai al-imam shafi'i wato wa kana shafi yaqulu hafsun al-munfarid shi ya kadaita da wannan maganganun ba su a sunna ba wai alfardu yake ba almunfaridu yake wato wanda yake kote amma da shi gefe daga tafiyar musulunci ma to shine yayi munazara da shi a gaban wani gwamna a kasar Masar don Masar ta shahara da canza gwamnoni tun a wancan lokaci wannan zanga zangan da hayaniya tuntuni Masar tana cikin shi tuntuni ai ko fir'auna mai zanga zanga a hadithul futur fir'auna an mai zanga-zanga da su jinin jikinsu ne illa man rahimallah to dai tattauna da wannan wali din a cikin munazarar shafi'i kawai yace mai kai ka kafirta la karama yace mai ka kai arne ne ce kuma na rantsi da Allah to da suka fito shine hafsu din yake cewa ashada wallahi alladhi la ilaha illa huwa shafi'i bidan shafi ya zubar da jini na rantsi da Allah to inda wali din ya abun ga kalmomin da shafi ya faɗa wancan bai iya kara kanshi kenan ya hukuncin rudda sai ya hukun shi a zubar da jinin shi tunda ai bishir ma sun taɓa tattaunawa da shi imam shafi kun san mutum ne wanda yake kawiyul hujja sun taɓa tattaunawa da bishir al-marrisi ya faɗi cewa bishir ya faɗi magana kaza to sai ya musa a gaban alƙalin sai alƙalin ya ce da kana da wata shaida da da za ka zo da wani shahidi wallahi ya ce yana sa rawuyan shi da kuma matsalar daga shi sai bishir ne suka tattauna kuma bishir makaryaci ne da aka zo sai ce karya ne ba ya haka ba da ke la'imi ne an gane to hafsunil munfarid kenan ko wanda ai har duba shafi'i ya zo wala anas ma zai na ga ya daura abin status din shafi'i bai da lafiya kowa na zuwa gaishe shi mutum ya zo sai ya tambayi shafi'i kalan me matsayin shi a gurin shi shi ma hafsin alfar da ya zo da rashin kunya ya ce ya kake gani na sai ce mai mene mana anas ya ce la hafi zaka Allah wala kala aka kar Allah ya kare ka kar Allah ya kiyaye ka ya ce har sai ka tuba har sai ka tuba daga aƙidar da kake a gan kai ne ya ce tun da ya mujamala ya zo gaishe ni باب مجاملة الدين نعم قال رحمه الله قال الربيع وسمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر شما شافعي يا فلا بند الإمام مالك دا أحمد سكا أنبتا من أتاري قال حدثنا علي بن حسنوية القطان قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى يهودا ولا نصارى ما بس في قرآن ما مغنى الله بني بنو إسرائيل da annabi Musa ya zo ya ce musu Allah ya mai magana ya ba shi attaura tsagiran cikin nasu ba su ce ba su yadda Allah baya magana ba su yadda Allah na magana ba a cewa suka yi hatta nar Allah jahara sun yadda amma dai har su ganshi wai da ido tabbas sun yi rashin kunya amma ba su kai ba jahami ba da ya ce Allah baya magana ya mai da Allah bebe ya mai da Allah ajiz an ta'abir subhanallah duk da ce rayuwa to malam malam Ali ibn Hasnuya al-Qattan Abu al-Hasan kana al-Baghdadi ad-Darqutni ya wata fashi ya rasu 300 daidai Ubaid Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam mun yi ishara ne a baya ko akan shi za ku ji galibin fuqaha suna cewa ra'ayi fulan wa fulan sai su kawo wa Abu Ubaid Abu Ubaid shine Al-Qasim ibn Sallam al-Imam al-mashhur da yake cin sifatun fadil musannif sifatun fadil musannif ya rasu 224 قال رحمه الله قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من, من شيء القلم وذكر أنه حجة قوية على من يقول إن القرآن مخلوق لا أتوتك سادات قال فتودا كان يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم أي مغانا تاغبا جمي halittan alƙalin hadisi ya ce farkon abin da Allah ya halitta alƙalin kuma sai Allah ya ce mai uktu kenan maganar ubangiji ta riga yi ta riga yi alƙalin to ka kenan ashe magana ba halitta ba ce maganar Allah sai ce wa idza kana awwalu ma khalaqa Allah min ma khalaqa Allah min shay'in alqalama dalla ala anna kalamahu laysa bi makhluq ولأنه قبل خلق الأشياء سيأتي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد السندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله أبا عبد الله عن عباس النرسي فقلت كان صاحب سنة كان صاحب سنة فقال رحمه الله قلت بلغني عنه أنه قال ما ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله فضحك أبو عبد الله وسر بذلك أنغاني wato tabbatar da aqida irin ta wannan bawan Allah wato Abbas an-Nars ne Abbas ibn al-Walid an-Nars wanda Ibn Ma'in ya wattafa shi ya rasu 237 da aka tambaye shi kan al-Qur'anu makhluq ko kuma ghairu makhluq sai yace kaga da nake cewa al-Qur'anu ghairu makhluq kaga tafiya ta magabata kenan ko sai ce wannan maganar tawa fa daidai take da faɗi na la ilaha illallah wanda ya warware la ilaha illallah ya kafirta to wanda ya warware wannan magana shi ma ya kafirta to shine al-Imam Ahmad yayi dariya ta farin ciki yaji dadin wannan maganar da Abbas bin Narsi ya ambata shine sai yace qultu inji al-Fadl ibn Ziyad ya Aba Abdullah alaysa huwa kama qala abin da ya faɗa ba haka ba ne kamar dariyar da ya ga yayi fala bala ya ce ƙwarai kuwa walakin hada shekhu dallana alaihi lawin lawin a ya gabata ba luwain ko luwain to luwain shi ne ya mana wato ishara ala shay'in lam yaqil lahu wanda shi luwain bai fahimci da bai hango abun ba menene kauluhu da yace inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala min shay'in khalaqa al-kalama farkon abin da Allah ya halitta alƙalami ne sai ce wal kalamu qabla alqalami ai magana ta gabaci alqalami din kenan shi baya cikin halitta magana bata cikin halitta wato kamar shi ya fara yin wannan istinbab jal imam ahmad qultu ya aba abdullah ana sami'tuhu yaqulu sai shi al-fadl ibn ziyad yace ai na ma ji shi abbasun narsi yana ambatan haka qala subhanallah ma ahsana ma qala abin da ya faɗa kyawun shi ya kai kyawu ka annahu kashafa an wajhi al-khita kamar shi ya bude wani wata sutura ko wani mayafi wani lullubi a fuskata ya fito min da abin fili wa rafa'a yadahu ila wajhihi ya ishara haka ya daga hannun shi zuwa fuskar shi qultu innahu shaykhun qad nasha'a bil kufa sai nace ai shi abbasun narsi dattijo ne ko malami ne da ya taso a kufa فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد لليقود أمك أكوفة أكسام متن أيا وندي يكيد عقيدة أهل السنة والجماعة أيا ونن أبن wato kamar a ce ya zama zakaran gwajin dafi inda anan ne bid'a ta dinga ta dinga ambaliya kuma zakara hadith ibn abbas inna awwala ma khalaqa Allah min shay'in al-qalam fa qala kam tara qad katabnahu yace waga kamta ainihin wato ne ne ta kamiya ce na'am sai ce ta yawa kamtara kad katabnahu kana ganin mun ruwaito shi ta hanya nawa kuma qala nadartu fihi fa idha qad rawu khamsatun an ibn abbas radiyallahu anhu mutum biyar suka ruwaito shi daga ibn abbas قال محمد بن الحسين وقد خرج خرجت هذا الباب في كتاب القدر وأنا أذكره ها هنا لتقوى به حجة آل الحق على أهل الزيغ لا أقارك ينيكي وما أبو جابسكيا قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الدمشقي يعني الأزرق قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن أبي عبد الله مولى, مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم ثم ثم خلف بعده النون وهي الدواء تواداوي ثم قال اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما يكون وهو وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة ولذلك قوله قوله عز وجل نون والقلم وما يسطرون ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة حديث دوانا سياق دي منكرين دوانا سياق منكرين الحسن ابن يحيى الخشن الشامي كينا عند يكسن شيء منكر الحديث منكر الحديث جد أنسى الإمام أحمد ياتي لا بأس به haka ibn jusa ya wasaka shi dara kutuni amma ya ce maturukul hadithi ibn ma'in ya ce laisa bi shay a ɗaya daga cikin maganganun da yayi kan shi imamun nasa'i ya ce laisa bi thiqa kuma wannan shine as-sawab cewa shi hadisin shi ba karbabbe bane munkarul hadith طيب قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أيوب أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن, بن الوليد بن عبادة بن السامت عن أبي أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت يرى فيه الموت فقال يا أبت يا أبتي أوصني واجتهد قال اجلس فقال إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلق الله تعالى القلم فقال له اجري فجرى, بت... فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار وأن يا مي وصيكم يا مي نصيحة قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا إساق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن عبادة بن الصامت قال دخلت على أبي فقال إلي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي يعني تعالى إلي إن أول شيء خلق الله القلم فقال اكتب قال وما أكتب قال اكتب القدر فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ولهذا الحديث طرق جماعة قال وحدثنا ابن شاهين قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن الفضل بن الفضيلي قال حدثنا عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس أنه قال أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض فذلك قوله نون والقلم وما يسطرون شاون قاتن كيفين شيئا نون إن بأينهم قساتك ainihin a saman shi wannan ibn abbasin da alama daga isra'iliyat ne samu wanda da annahu yarwi an ka'ab al-ahbar wa ghayrihi ka nuh al-bukali min alladhina aslamu wa kanu qablu min al-yahud bal min ahbarihim قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسير عن الأعمش عن أبي الضبيان عن ابن عباس قال إن أول ما خلق الله القلم وذكر الحديث وذكر الحديث طيب الأعمش سليمان بن مهران الكلاعي ثقة ثبت ورع لكنه يدلس أما حجة في القراءة حجة في القراءة شعوبة ما يروي وسقراء إلى بقريش الأعمش كان a cikin tabaka ta biyar an yi sabani kan shin tabi'i ne ko cikin atba'u tabi'in yake an yi sabani al-aqrab annahu min atba'i tabi'in sukan ce ra'a anas yusalli yusalli wa lam yarwi an lam ya'khudh anhu minhu shay'a ya dai ga sayyidina anas yana sallah Allah bai kaddara ya sallame su ya ji riwaya daga gare shi طيب قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عصمة أبو عاصم عصمة أبو عاصم عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم وذكر الحديث قال ولحديث ابن عباس طرق جماعة أيضا قال محمد بن الحسين رحمه الله وفي حديث آدم مع موسى عليهما السلام حجة قوية على أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق وسنذكره إن شاء الله تعالى حديث زيد بل يا ميمي تاشا أبو العليل محاذاة آدم وموسى قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن السقر السكري هذا سيد يا ميمي يا قبات تنباكم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال ما جرى مالك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي, أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المسري وأبو طاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب لإرن ديوانتا قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من, من الجنة فأراه الله تعالى آدم فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب الشاهدك ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق قال نعم قال فلم تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم yace to Adam shi yafi hujja Annabi Musa yace ma ubangiji ina son a nuna min baban nan namu Adam aka ce to gashi shi kai yanzu duk girman ka duk matsayin ka duk darajar ka har mala'iku aka sa su kai maka sujada Allah ya sanar da kai sunayen komai da komai amma haka kawai ka je ka ciyo wannan icen ka je ko mu al'uta ka je ko mu duniya daga aljanna ta riwaya akhrajtana min aljannati wa ashqaitana ka fito mu daga aljanna ka sa muna dole annabi Musa ya ce wa shaqaita na banu Isra'ila sun gwara shi gane eh shine sai ya ce to kai waye ya ce ni ne Musa annabin Allah annabi Musa ya ce kai da Allah ya rubuta ma a taura da hannun shi mai albarka yayi maka magana kaga ashahid ko yayi magana da kai bai hada ka da wani manzo ba ku yi aiki tare da annabawan da suke raye lokacin annabi Musa su annabawa ne yani muayyidin su karfafan risala ta annabi Musa suke hatta Khadir azan sai mafi inganci Khadir bai kai annabi Musa daraja shi annabi Musa shine mafi daraja cikin annabawan banu Isra'il sai ce kai ya zaka tuhumce ni da abin da kuma kai ka sani ga Allah ya riga ya kaddara su annabawa sun san kaddara sai annabi Musa ya shiru daga as-sukutu alamatu ridha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hajja adamu Musa عليهم السلام أجمعين قال رحمه الله قال محمد بن الحسين فإن قال قائل أين موضع الحجة فيما قلت وإنا حجتك تكون حديث نمحاجة قيل له قال قيل له قول آدم لموسى أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب يا da kyau irin gurin sai a ja layi inda yake muhalli shahid ko a cikin hadisi na ga wasu sukan danja zai taimaka maka sosai tunda hadisin za ga ababuka da yawa suna iya shiga sai ka lura da babun da ake magana musamman kuma da ainihin bayanin da shi al'ajuri yake kun ga wani lokaci baya jira ma har sai babu ya kare tsakiyar babun sai ya zubo wasu wato ainihin la'ale na bayanai da ainihin hikimomi da shuruh waɗanda suke kayyima na'am yace sai a ce mushi kalmar fadin Allah fadin annabi Adam alaihi salam anta allazi kallamaka Allah min wara'i hijab kaga min wara'i hijab raddi ne akan wa sufaye ko dan can masu aqidar hulul da ittihad tun kawai yace ya ga Allah ko sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manyan arnan su ce ma Allah ya shiga cikin jikinsu alhulul da ittihad kenan to yace min wara hijab inda annabi Musa sarahatan ya roki Allah ya ga yace lan tarani lakinin dur hijab walam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqi wa inma kana bainahu bainahuma alkalam magana ce tsakaninsu a rasulan min khalqi ma'ana ba wani dan aike yake nufi ba wani dan aike tsakani ba kamar yanda ake masauran annabawa wahayi ta hanyar mala'ika jibril أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من يشاء بإذنه ما يشاء تلاك سيتي باب وني واسطة معنا تكانا كدش سيدي كوي أكوي حجاب دنبي قال الله سبحانه وتعالى وقال الله سيا الجنة إن شاء الله من شقا زام قال الله أتكين قدام الجنة آمين وند سككوري معتزلان kaga sune ina ga kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubuna amma wanda ya imani da Allah to muna cikin wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira insha Allah sai yake cewa idh qala lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi sai yace fatafahamu hadha tafqahu ko ku fahimci wannan za ku fahimta insha Allah ta'ala waccan fa'un din babu shadda kanta فتفهموا هذا شد شد سمن هذا قال رحمه الله حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري ابن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد وسوار بن عبد الله والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الله وعبد الوهاب بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح وعثمان بن أبي شيبة محمد بن بكار الريان وأحمد بن بكار بن ريان بن بكار بن ريان وأحمد بن جواس الحنفية ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق وبعضهم قال غير مخلوق مدد ليس بمخلوق لكن المعنى واحد أين دكا مالمين يندسنا دكا سطبقة تقوم سكي دكا سطبقة مالمين بخاريني da shi al'imamu Ahmad da Abu Dawud. Abu Dawud ya ce, "Di ya ji daga gare su, ya fara da Ishaq ibn Rahuya, wanda yake fiƙatun sabtun hafizun mujtahidun da yake karinun li Ahmad, babban abokin al'imamu Ahmad, Ishaq ibn Rahuya. Yana da mazhaba mai zaman kanta, lakin yin datharat, datharat mazhaba, amma akwal ɗin shi da athar da aka ruwaito suna nan maujuda. ma'arufa lada al-tullab al-bahithin sai ta ganin maganganun shi malami ne kwarai na yankan shakku sahaq ibn rahuya mahaddaci wata ran ya taba imla'in hadisi 1011 imla'an min hifdhi yana fada dalibai suna rubutawa hadisi 1011 da ya gama sai kuma yace su bude suna kallo yana maimaitawa suka ce wallahi bai canza ko wasali ba ko wasali bai canza ba بهم قام الدين وبه قاموا قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه والله الموفق لكل رشاد عندما باسم بيسو بو إنسان ما لما أنا إيا زوا أرى من شكاس تو سيقول بابي نشاء بوكي قال رحمه الله باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة masu tsayawa jemage kenan ku sai shi ya tsaya shi baya ba shi da ba shi ga menene ya ke cewa hausa hausa ta ɓace ba shi ƙasa ba shi sama a ko karin magana su ba ka da wane ne ba ka ga danko naman ce hausa ɗaya na? awa ku ba ka da tsuntsu ba ka ga tarko yawa ita ma ta yi ba ka ga tsuntsu ba ka ga sarki to su ne waƙi sai ya tsaya ya ce to ni dai ba ruwa ai babu 'yan ba ruwa na addini da wanda ke kan daidai daga wanda ke kan daidai sai ɓatacce ɗan ba ruwa na shi ma ɓatacce ne wancan kotan yake babu zancen babu dole kai sai ka yi magana dole ne dole ne baka isa baka koma gefe ka ce ni dai ban ce komi ba ai an ce ka ce ni an ce ka ce ni addini dole sai ka iya dole kuma sai ka faɗi gaskiya don ka ce ka yi shiru kenan ka yi shiru akan faɗin gaskiya kenan kana tare da ƙarya قال محمد بن الحسين وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن قالوا هؤلاء الواقفة سكتي مثل من قال القرآن مخلوق وأشر wanda ya ce alƙur'anu makhluk ana nufin bayan aqidar khalqul qur'an ta bujuro sai mutum yazo ya ce alƙur'anu kalamullah sai ya shiru sai aka ce to wani fa ya ce makhluk ne sai ce a ni dai kawai adi alqur'anu kalamullah to tare yake da shi su ma ai wa'incan da suka ce makhluk din ne maganar suka ce an halitta ai suka ce ya halicci maganar daga cikin su akwai wanda suka faɗa haka suka ce ya halicci maganar ne khalaqa kalamahu wa sami'ahu jibrilu min shajaratin kaza zamu zo mu ji su ko masu cewa ta'birun an kalamillah ko hikayatun an kalamillah su ma zai wuta kansu jirgin dankaran sunna ne za ta markaɗe duk wanda yake baya kan gaskiya shi yasa mai ya samu littafin suna a shari'a shari'a wanda shari'ar da Allah ya shar'anta ke to da haka sai ce waɗannan a gurin da yawan malamai da suka yi ma wanda suka ce alqur'anu makhluqur raddi kala su al-imam ahmad kala su uthman bin sa'id ad-darimi kala su qutaybah ibn sa'id kalasu abdurrahman ibn al-mahdi kalasu al-imam shafi'i da malik da sauransu da dama waɗanda suke cikin al'alamul athbat hufazuddin wa hurrasul aqida da suka yi ma waɗancan su bishir su ainihin wato jaham raddi akan sun ce qur'ani makhluq ne wanda suka tsaya din ma sai suka yi musu kudin goro bal ma su suka ce waɗannan su suka fi sharri akan wancan na farko tunda akwai talbisi da tadlisi cikin lamarin shi sai ya ce li'annahum shakku fi dinihim wa na'udhu billahi mimman yashakku fi kalamin rabb innahu ghayru makhluq mutun yayi shakka akan qur'ani ba halitta bane ai wannan yace muna neman tsarin Allah qala rahimahullah wa ana adhkuru ma ta'adda ilaina minhu mimman ankara 'ala al-waqifati min ahli al-'ilm حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد يسأل يسأل هل لهم رخصة يسأل زي هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله كلام الله ثم يسكت فقال ولم يسكت تدم زي شروع لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ba dan mutane sun fada cikin wannan gurbatacciyar aqidar da magabata ba su san da ita ba da zai iya yin shurudin ya ce alqur'anu kalamullah haka an-nususul qur'aniyya wal hadithiyya suka zo amma yanzu tunda wasu sun ce makhluqun dole ka faɗi ra'ayinka shin kana tare da su ko baka tare da su shine sai ya ce walakin haythu takallamu fima takallamu li ayyi shay'in la yatakallamuna waɗancan sun ƙirƙiro bid'a su dan me kai ba za ka yi magana ka barrantar da kanka daga abin da ake zargin su قال محمد بن حسين معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى قال يقول لم لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه وما الدين ذلك الكتاب لا ريب فيه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا دول سيكا يكيني أكي الدين da yaqini ake addini musamman masail na aqida masail na aqida babu shakka ko zato a cikin su su yaqini ne ra'yul ayn kuma ainul haqqi babu zancen wani kaza kokonto zai iya yiwuwa kaza haza ra'ayi babu ra'ayi a cikin aqida la majala lil ijtihad wal ara fi masail al aqida masail al aqida to dan haka sai ainihin wato al'imamul ajuri ya ce da malaman duniya dukan muminai sun yadda alƙur'ani maganar Allah amma da jaham ibn safwan ya bayyana jaham ibn safwan abu muhriz kenan as-samrakandi abu muhriz as-samrakandi al-imam az-zahabi yace dallun mubtadi'un ra'sul jahmiyya dallun mubtadi' ra'sul jahmiyya yace halaka fi zamani sigari tabi'ina ce ma alimtuhu rawa shay'a lakinnahu zara'a sharran azima ce ban san ya ruwaito wani abu ba sai dai ya dasa sharri mai girman gaske ya dasa sharri mai girman nasr ibn yasar wani khalifa ne na kaisara ina ga shine ya kashe shi kashe shi aka yanda aka kashe mai gidan shi al-ja'd ibn dirham shi ai layya akai da shi ko layya aka yi da shi khalid bin abdullahi al-qasri shine ya kwantar da shi ya layya da shi da babbar sallah ranar sallah ya ce shi bai bukatar rago da aka idar da sallah ya ce ayyuhan nas hudubar idin kin ayyuhan nas man kana minkum muddahiyan falyadhahi bima sha'a taqabbala Allahu minna wa minkum yace fa inni muddahin bil ja'd ibn dirham fa innahu za'ama anna Allah ta'ala lam yukallim Musa taklima ولم يتخذ إبراهيم خليلا kwantar da shi ya yanka shi imam ibn al-qayyim da ya biyo ta kan jahamiya karshe yake yaba mawa wannan khalid bin abdullah al-qasri yace shakara dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka ya akhal qurban duk ahli sunna ya ji dadin wannan layyar in ka ji labarin an yi layya da alja'ad ka ji jikinka to ka je kai wankan tsarki ka je kai wankan tsarki da ka ji kalan ba daɗi ka ji wani zam na rashin jin daɗi an yi layya da ƙarni a to ƙidar taka akwai tana buƙatar setin hamma da gyaran kafureto e sai mun kiyaye ƙwarai ba abin da ya fiye mana addinin nan namu ba abin da ya fiye mana shi musamman abin da suke da alaƙa da ubangiji subhanahu wata'ala jallayi ne gurin ba a ƙetara shi duk wanda ya ƙetara ko ɗan waye ta kan shi Allah ka shirya da mu to shine yace bayan aljam jahan bin safwan ya kirkiro bid'a shi fa ahdatha al-kufra bi qawlihi al-qur'an makhluq lam yas'i al-ulama illa ar-radd alayhi dole yanzu za a yi mai raddi da haka dole za a ce ghairu makhluq haka in ka ce kalamullah dole ka karasa da ghairu makhluq saboda in ka ce kalamullah wani yace makhluq a can gefe sai ya dauka sai ya hada biyu yace kalamullahi makhluqun kuma kai ka bashi dama amma in ka ce غير مخلوق in wani ya ji wani ya ce makhluk zai ce a na ji malamai sun ce gairu makhluk kuma sun kawo dalili ako shi wannan ai ba shi da dalili har wani ya zo ya samu ina ga wani ne daga cikin malaman lugha ko asma'i ko wani dai namanci ina ga bishir ne don sun yi zamani tare sai ce mishi wai faɗin Allah ta'ala wa kallama Allah Musa taklima dan me ba za a mai da shi wa kallama Allah a mai da shi wa kallama Allah Musa ta kalima kaji zindiki Qur'anin wai za a yi mawa ta'adili sai ya ce muje at-taslimul jadal muqaddara an mai da shi wa kallama Allah Musa ta kalima kenan shi annabi Musa ne yayi magana to sai ce to ya zaka yi da fadin shi wa kallama hu rabbuhu ya zaka yi da wa kallama hu rabbuhu fa buhi tallazi kafara ya rikice ya burkice ya kasa kawo hujja to shi kai karatu kawai malam bayan da za a yi da kai قال وحدثنا وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه فجعل يدعو عليهم كنا موسى بكر الدعاء نسكيني موسى وقال لي أحمد يتيم أبو داود هؤلاء فتنة عظيمة وجعل يذكرهم بالمكروه دنقل ددات موسى مبنبن قال أبو داود ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني فقال له اغرب لا, أرى لا, لا أراك ولا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ wato ya dan takaito ne shi abu dawo imam ahmad mutumin nan ya mai sallama bai amsa sallaman shi ba ya kore shi ki kan ƙara ganin ka kofar gidana yace ya gaya mai kausasan maganganu walam yarudda alaihi salam bai mai da mai sallama duk da fuqa'u na cewa mai da sallama wajibi ne tunda umarni Allah yayi wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha amma ana nufin in musulmi yayi muku sallama daga shi wannan yana waqafi yayi bai ce qur'ani ghairu makhluq bane daga imam Umar yake amsa sallamin shi wa qala lahu ma ahwajaka ma ahwajaka an yu an yusna'a bika ma sana'a Amr Umar ibn al-Khattab bi Subayh yace wallahi kana matukar bukatuwa zuwa ga amma yanda Umar yayi masa Subayh ai jiya mun karanta da Subayh ya zane sai Umar ya zane kanshi ita jini har ya tuba ko ya tuba ya ce kai ma kana bukatar dan ahmad bai yi ba saboda babu doka a hannun shi babu doka a hannun shi wa dakhala baitahu wa radda al-bab ya shiga gida ya maida kofa ko قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول من قال أقول القرآن مخلوق من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي دون يتي قرآن ني بزن تي قرآن غير مخلوق بن يتي بجهمي ني كوي يا بينا كنشي قال أبو داود وسمعت قتيبة بن بن سعيد وقيل له الواقفة فقال هؤلاء الواقفة شر منهم يعني ممن قال القرآن مخلوق الواقفة سنكما جهمية دسكة القرآن مخلوق سنفيس شر سنفيس شر kawai kai gaskiya gaskiya ko ƙarya ƙarya ka tsaya wani nuku nuku yasa shi munafiki fi darkil asfali minan nar قال قال أبو داود وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء يعني ممن قال القرآن مخلوق قال أبو داود وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق فقال هذا شاك والشاك كافر قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية العباداني بيد يوى الرواية سوسي ما متنمي كيشن سنة الحافظ ياتي صدوق عابد يا رسول يبيد 36 الخطيب yace kana ahada salihina mashhurun bi husni tariqa wa madhhab sunnah yace wa lam yunshar anhu kathirun kathiru shay'in min min min min al hadith amma dai an yaba shi da cewa husnu tariqa wa madhhab sunnah yana kan kyakkyawan tafarki ahli sunnah da ka sai wannan magana cewa wanda alwaqifa wanda suka ce su ba za su ce ghairu makhluq ba sun ma fi jahamiya lalacewa قال حدثنا جعفر بن محمد السندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله عمن أمسك عمن أمسك فقال لا أقول ليس هو مخلوقا إذا, إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه كنت أبو طالب حريصني جدا شنو yake tambayar Imam Ahmad wanda yace eh waqafi eh tawaqafi bai ce ghairu makhluq ba in ya mun sallama na na amsa ba ko shi ya mai sallama ba kun gane ku shi in ya mun sallama ya na amsa akwai masu ra'ayin ibn al-usaymin na da ra'ayi cewa ko ba yahude in ya ma sallama ahlul kitabain kana iya ne kana iya amsa sallama an hana ka ne kamai sallama la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bisalam amma su in suka yi kana iya maida musu kuma ba za ka ce wa alaikum ba sai in ka tabbatar sun ce assalamu alaikum haka ibn al-usaymin yace to dake shi wanda yake dan bid'a muhtariki a cikin bid'a yafi yahudu da nasara sharri yafi yahudu sau da yahudu da nasara duk musulmi su ya san makiyin makiyin shi amma dan bid'a fa shi abubuwa ne yake masu kama da na addini umurun fi dini muhtara'atu dahi shar'iyya inji abu ishaq ash-shatibi yace tudahi shar'iyya suna kama da na shari'a suna rikicewa inda ta'bir yake namu amma yace suna rikita jahili ba iya bambancewa kaga idan da sallah wanda zai yi subhanallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah eh ainihin azkar da shari'a ta ce ayi da wanda zai ce qul huwa qafa uku tabbati ya da qafa kaza inna a'taina tahiyya bakin salihina an gane ku shi gurin jahili duk ɗaya ne ba zai iya bambancewa ba to da ka shi dan bid'a ya kaga wannan fa bid'a amaliya ma fa kenan to na ga bid'a ta aqida wadda a'maku tafi zurfi ka sai shi dan bid'a saboda ana so a matsa mai a wato a wulakantar da shi ta inda in Allah na nufin shi da shari'a ya dawo manzo Allah sallallahu ya kaurace masu Ka'ab ibn Malik ma'a salahihim hadisin ya bayyana qarara mutanen kirki ne domin munafikai annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ce musu ya kuje Allah ya yafe muku amma su su ka'ab da ‘yan uwanshi guda biyun nan mutanen kirki sai annabi ya ce a ƙaurace kwana hamsin ba mai musu magana kwana hamsin ba mai musu magana sun yi ma'asiya ne ba bidi'a ba ma'asiya suka yi ba bidi'a ba kuma bidi'a sharrun min al-ma'asiya sharrun min al-ma'asiya saboda haka sai ce zan iya maida mai sallama kala la tusallim alaihi wa la tukallimhu kaifa ya'rifu an-nasu idza sallamta alaihi ya zai mutane su gane waye na kirki inda har zaka yi wancan dan banzan sallama wa kaifa ya'rifu huwa annaka munkirun alaihi ya zai gane cewa kana mai inkari ka mai sallama ka bude mai baki bushasha kuma shi a a cikin zuciya yana tsine ma albarka duk yanda zaka yi ma dan bid'a dan ya soka ba zai taba son ka ba ba zai taba kaunatar ka ba kai ne kawai kake bata lokacinka kake bata makanka lokaci kuma kake dakile tafiyar sunna shi a zuci yana la'antarka idza laqaka yahrif yahlifu annahu bika wathiqun wa idza tawara anka fa huwa al-aqrab haka kawai ka nuna mai fili karar cewa kana kin shi ba dan shakhsiyar shi ba ba dan bangaren shi ba ba dan garin su ba ba dan komai ba sai dan bid'a shi da bata shi ranar da ya batta to abin da ya raba sai ya hada dama addini ne yasa ka kishi in ya dawo kan addini sai ka so shi sai ka so shi Allah ya shirye da mu yace ya za a iya gane kana mai inkar fa idza lam tusallim alaihi arafa dhulla wa arafa annaka ankarta alaihi wa arafahu an-nas in ka ki mai sallama zai gane wulakancin da kaskancin da yake ciki sannan zai gane cewa kana mai inkari ko mutane za su gane shi din ba na kirki ba قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق قال ابن أبي بزة من قال القرآن مخلوق أو وقف ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا فهو على غير دين الله تعالى ودين رسوله حتى يتوب أسي يتوب المؤمل ابن إسماعيل وإياك المؤمل ابن إسماعيل العدوي كان مولاه لما ابن معين يا وثقاش أبو حاتم يتي صدوق ني يتي أينهم وتو صدوق شديد في السنة شديد في السنة amma ce kathirul khata ina yawan kuskure sai ya kafiruhu Allah insha Allah kamar yanda al-hafiz az-zahabi ya kawo to babun malan yace babu dhikri lafziyya wa man za'ama anna hadha al-qur'ana hikayatun lil-qur'an anna hadha al-qur'an hikayatun lil-qur'an alladhi fi al-lawh al-mahfuz sai yace kadabu kafin aje ko ina ƙaryar ya kawo wani kalan masu tafiya shan ruwa ko yanzu zai tashi daga an faɗa haka ka ji to suya matsayin to ƙarya da suke kafin a ce komi wanda zai ce shi a lafzi bil qur'ani makhluq yace shi ya yarda qur'ani maganar Allah amma ni da nake karatun aini halitta ne to da kan da nake karatun karatun nawa halitta ne yo karatun ai ba naka bane eh ba naka bane ba kana maimaita abin da Allah ya faɗa ne da haka ba wanda muke karantawa da harshe da wanda muke haddace da shi cikin zuciyarmu da wanda ke rubuce a takarda da na Allahul Mahfuz dukkan su maganar Allah ne ba halitta ba wala taqul alquran خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح جيبنا أبي داود إن كلام الله باللفظ يوضح da wanda suka ce ƙur'ani hikayatun ne an kalamillah shi alƙur'anin nan da muke kallo ba shi ne asalin ba wani nau'i ne na photostat coffee wato an hakaito abin da Allah ya faɗa ne wannan ma duk yunƙurin munafunci ne kawai ƙur'ani ƙur'ani in dai alƙur'ani ne ayoyi na alƙur'ani mai girma dukkansu daga Allah ne dukkansu daga Allah subhanahu wa ta'ala su ina shi ne aƙidata ta ahalus sunna wal jama'a duk da akwai wani tafsili da ibn qayyim ya cikin nuniya cewa midaduna war rafu makhluqan da tawaddad da aka yi rubutu da ainihin takarda ko allo da aka yi rubutun a ciki su wannan halitta ne amma da an ce ƙur'ani da ma'anar abin da ke ciki na ma'ana eh qira'atul qur'an to wannan shi ƙur'ani ne wanda yake maganar Allah kuma ba halitta ba an fahimci wannan bai a can ya ambaci me zancen ibnu abi bazza inda yake cewa wanda yace man qala al-qur'anu makhluq aw waqafa aw qala al-lafzi bil qur'ani makhluq to shine yanzu kuma sai ya kulla babi akai akan waɗanda suka ce lafzi bil qur'ani makhluq kuma hikayatun an kalamillah eh ce to eh inji ibn abi bazza ba ce duk wanda ya faɗa ka baya kan addinin Allah ba shi Allah ya aika manzon sa da shi ba sallallahu alaihi wasallam قال رحمه الله ذكر اللفظ باب ذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ يتكذب قال محمد بن الحسين احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق وهذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم وقائل هذا مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فقد كفر ومن قال القرآن كلام الله وقف ووقف فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير, غير مخلوق فقد ابتدع تتوني مغنى تاد نكي دا القرآن باحلتا وجه ko kuma ya ce magana ta da nake da alkur'ani halitta wanda ya ce halitta ne shi ba jami ne kai tsaye wanda ya ce ba halitta ba ne ya kawo sabon abu shi addini fa kawai bi ne naka umirna bilittiba wa nuhina an libtida kar ka sake ka kirkiro wani abu a cikin addini wanda ba a san da shi ba a zamanin sahabbai kun fahimta ne zaka sai ya ce hatta wanda ya ce ni magana ta da alkur'anin ma da nake gairu makhluq ko kuma ya ce makhluk duka ba daidai ba lafziya kanta bid'a ce ma'ana a babin alkur'ani kawai alkur'ani halittar Allah ne kawai shi kenan ka tsaya inda magabata suka tsaya tsaya inda magaba ai kun ji tattaunawar wannan malamin da ibnu abi du'at yace inda abin da ya wadaci sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambato al-khulafa'ur rashidin abinda suka yi shiru akai kai ma kai shiru ne in kuma kafi su sani ne to ya luka ibn luka ya dolo dan doluwa shi mai mana to imam ahmad ghallaza fihi alqawl jiddan wa kadha man qala lafzi bil qur'an ghayru makhluq faqad ibtada'a wa jaa bima la ya'rifu al ulama kadhalika qala al imam wa ghallaza alqawl fihi ahmad ibn hanbal jiddan wa kadha man qala inna hadha al qur'an alladhi yaqra'uhu an nas wa huwa fi al masahif hikayatun lima fi al lawh al mahfuz فهذا قول منكر ينكره العلماء قال مدسنا إنكار منه يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال رحمه الله فأخبر الله تعالى أنه إنما يسمع الناس كلام الله ولم يقل حكاية كلام الله ما قال الله أكيد وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فأخبر أن السامع بما يسمع القرآن إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن ذكر متنجتشي وتشيع عبارة شيكوكما tamfili ne na halittar Allah inda mamar shi ta haife shi an gane ba yuka isa kai halittar Allah ne halittar Allah ne kai babu wani kwana-kwana so a'azamu min zalik alqur'ani kai maganar Allah ne ba ruwanka da ya fito daga harshen wane ne ya fito daga rubutun wane kawai maganar Allah ne khalas an fahimci wannan ayi قال رحمه الله وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم قال وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به قال ولم يقل يستمعون حكاية القرآن ولا, قا ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن تقولنا الجن سلفيون كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين آه نعم كما قال ولم يقل يستمعون حكاية القرآن ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال كما قال ذاك الجهميك من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين فإن جواب شر إن جواب شر من شرطية من ابتدع بدعة, ضل بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين ها؟ كما قال ها؟ بشطية بس حكايته a aiwa zinafa kama kala manibta da'a bid'ata dalala yawa kenan ya kore abinda alqur'ani mafhumin shi da abinda aljanu suka ambata kaga ba daidai yake da abinda wancan dan bid'an ya ambata ba na cewa hikayatun ni an kalamillah ma'anar ta fito ahsanta wa qala ta'ala faqra'u ma tayassara min alqur'an قال محمد بن الحسين وهذا في القرآن كثير لمن تدبره قال رحمه الله وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب سيدي إسناد شيء آه وأنم ضعيفين ومن آه قابوس ابن أبي ظبيان شيرويت عن أبيه عن ابن عباس عند شيكما قابوس فيه لين فيه لين وقال وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا في مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال رحمه الله وقال مثل الذي مثل القرآن مثل الإبل المعلقة إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت في السنة آه ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو فإني أخاف أن ينالوها إني أخاف أن ينالوها الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار إدي قرآن كولا مصحفين كولا أكهدتين وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لألسن تتكلم بهذا وطوبى لأجواف تحمل هذا لكنه ضعيف يسأل يا مكتكا يسألون نعم zai iya zama maudu'i mana istanas da'fu jiddan na maudu'i ne mako a cikin isnadin shi akwai Ibrahim ibn al-Muhajir ibn Mismar wanda al-Imam al-Bukhari ya ce munkarul hadith wanda ittuhiman ittuhim bil wada tuhima bil wada da ka mawdu'i an gane ko na الموضوع لا لا يتقوى لا يتقوى انما معنى دي زمو كلا amma cewa Allah ya karanta Taha da Yasin qabla an yakhluqa Adama bi alf am al'amari ne mughayyabi ba zai yiwu ba abun ganshi da ijtihad da ijtihadi tayyib bil ahadith ath-thabita as-sahiha bunya a ingantattun hadisai mun wadatu da su akan daga da'ifai da mawdu'ai ko kare kuwa ai yanzu muka fara qala rahimahullah ina ne ma qala muhammad ibn al-husayn na qala na'am wa qala subhanallah ina ma rikice da sha biyar ko قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف عشر, عشر حسنات وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله يا كوش موقوفي وقد ثبت مرفوعا قال رحمه قال محمد بن الحسين فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا به ويعلموا أنه كلام, كلام الله تعالى غير مخلوق فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق أو قال القرآن كلام الله ووقف أو قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يسلى خلفه ولا ويحذر منه يحذر منه don mutum ya ce shi duk inda sallah ta kama shi ba ruwan shi kawai shi sallah zai ka je ka dan tsubbu sallah a duk kunkuno ta a jefa ma kayarka walla ba inda za ta ko rufin masallacin ba za ta kai ba ko mai cewa Allah na ko ina je ka bi shi sallah kuma kai hankalinka a kwance wara in yi tawa ni kaɗai da lada ta ɗaya insha Allah قال وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقول التابعين وقول أئمة المسلمين مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير kun ji ko rike asar na magabata da aka ko littafi ga galibi dalibai ba su iya siyan littafi sun tun ya ware makudan kuɗi ya je ya siyo littafi kawai wanda na zancen wasu ne littafi na asar littattafai na asar na magabata musamman wanda suke magana kan aqida kai ta mallaka su kai ta mallakan su ka tara kuɗi ka sai sharhu tiqadi ahli sunna na Allah lakai ka sai ainihin wato al'iban al-kubra ita ba ya kawo wani tara kudi wasu duk da akwai al-sufura ka sai al'iman na ibn manda ka sai al-raddu alal jahamiyya na addari kai ta siyansu kana nazari kana bincika wata ran sai ka ji an ce irin wani a ganga a shari'a wani jika takwas ɗin nan a yanzu sun kibiya daga inda ka siya da wuri ka ajiye kayanka da an tashi kawai sai ka ajiya maganin wata rana to amma canza salula canza moto dinkin shadda dinkin in kashe maka yana kasuwa ina sai da yadi amma dai duk da haka ga abin da yafi muhimmanci an salula a yi ku ta sanya antishop قال رحمه الله وسأذكر بعد ذلك ما لا بد لمن كان لمن كان هذا مذهبه وعلمه والعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال حالا بعد حال والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رحمه الله وحدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أحمد بن الممتع بن الممتنع ابن عبد الله القرشي التيمي قال أخبرنا أبو, أبو الفضل سالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الحاشمي وكان من وجوه بني, بني, بني هاشم وأهل الجلالة والسبق والسبق منهم قال يتي حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين لنجدا الواثق وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة فنظرت إلى قصص الناس إلى قصص الناس تقرأ عليه تقرأ عليه من أولها إلى آخرها فيأمر بالتواقيع فيها أنا أبو بكاشي وإنشاء الكتب لأصحابها ويختم ويدفع إلى صاحبها أبو بكاشي يميكا بين يديه فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضبت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا na kallon ya a kawo takarda ya buga kashi ya rubuta ya kaza abin sai ya burge ni amma da naga za mu haɗa ido sai in maza in sun da kai ya ce da aka yi haka so uku idza nazara ghadartu wa idza ishtaghala nazartu fa qala li ya salihu fa qultu labbayka ya amiral mu'min fa qumtu qa'iman fa qala fi nafsik fa qala fi nafsika minna shay'un tuhibbu an taqula aw qala turidu an taqula qultu na'am ya sayyidi ya amiral mu'minina qala li 'ud ila mawdi'ika faq'ud وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح فانصرف الناس ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي فدخلت فدعوت له da ya kira shi ya dan ji damuwa ka a zo yayi laifi yaje sai na mai addu'a kaga fada'utu lahu shugaba ana mai addu'a ta alheri fa qala fa qala li ijlis fa jalastu fa qala ya salih taqulu li تقول لي ما دار في نفسك أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك ذي hasashe. ina tunanin ga abin da kake so kace qultu ya amiral mu'minin ma ta'zimu alayhi wa ma ta'muru bihi wa ma ta'muru bihi wa ma ta'muru bihi fa qala wa aqulu ana ka'anni bika wa qad istahsanta ma ra'aita minna ya cin koko fa qultu ayyu khalifatin khalifatuna in lam yakun yaqulu al-qur'anu makhluq fa warada ala qalbi amrun 'azim ce kowane khalifa mun yadda khalifan mu ne inda bai ce alkur'ani makhluq bane inda ya kafirci inan sai sai ka ce baka yadda da bai aishi ba amma in dai baka ce alkur'ani makhluq bane to khalifan mu ne kake wa ahammatni nafsi aran shi ne ya faɗi wancan aiko to sai ji damuwar ya gaya ma khalifan thumma qultu ya nafsu hal ta hal tamutina illa marra kamar yadda Abdullah ibn Rawaha ya ce ya nafsu illam tuqtali tamuti هذه حمام الموت قد شربت daga an kashe Ja'far an kashe Zaid ibn Haritha kuma an ce shine khalifa na uku shine amir na uku a yakin Mu'ta to ran shi ta dan abun ganshi sai na tsadda ita ya nafsu illam tuqtali tamuti hadi himamul maut qad sharibti dole ne zaki mutu kawai aje a fantsa mu yace maran shi hal tamutina illa marra dama mutuwa zaki sama da ɗaya ne وهل تموتين قبل أجلك ذاك متكافم أجلك وهل يجوز الكذب في جد أو هزل شنكر يا ماتها لتتكن قسكيا كواساني فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت abun nan da na faɗa shine ya gudana a zuciyata kuma atraqa maliyan dan yi shiru jum kuma qala li wayhak isma' minni ma aqulu fa wallahi la tasma'anna minni al-haqqa sai kuma shi ma ya rantse gaskiya zai faɗa ya ce fasori ya anni nan take sai damuwa ta kwaranye mu fakultu ya sayyidi wa man aula bi qawli al-haqq minka wa anta khalifatu rabbil alamin wa ibn ammi sayyidil mursalin ai ba wanda ya dace da ma ya gaskiya kamar kai ibn sayyid ibn ammi sayyidil mursalin min al-awwalin wal akhirin domin khalifar anin daular abbasiyya ce zuri'a ce ta al-abbas ibn abd al-muttalib wanda shi ma salih din can shi ma alhashimi ne shi ma yana cikin jikokin sirna abdullahi ibn abbas faƙala li ƙala faƙala li ma ziltu a ƙoro innal ƙur'ana makhlukun sadran min khilafatil wasiki ce tun zamanin tun farkon zamanin khalifancin baban shi ya tafi akan ra'ayin alƙur'anu makhluk don khalifofi biyu da suka wuce akan haka suke da ma'mun da al-mu'tasi an gane ko to shi ma al-wasik billah ya tafi kan wannan ra'ayi shi kuma al-muhtadi shine ya gaje shi yanzu yana kan khalifanci sai wannan bawan Allah ya zo sai yake mai wannan bayani sai ce kaga tun zaman farkon khalifancin babana ina kan wannan ra'ayi cewa alqur'anu makhluq amma ya sauka fa daga ra'ayi zai mai bayani abin da ya faru ne mu dan sa ga sassarfa ko sai ce hatta aqdama alaina ahmad ibn abi duad shaykhan min ahli al-sham shi ahmad ibn abi duad ya kawo wannan dattijo shine muka karanta tarihin shi jiya labarin shi jiya min ahli adnata wani kauye ne a sham أثناء فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز فقال له الواثق اجلس أي تمنزد يسلم ماذا يك أمسى يسمى يا بك بسألم الله سيا أمسى مش ثم قال له يا شيخ ناذر ابن أبي, ناذر ابن أبي دؤاد على ما يناذرك عليه فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة بكيف أن تتولى فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه دا ينا توصي يا مي دتي جنيمي كان غنيمي سيداو يبشي dan shi ya baci an ce sarkin malaman shi bai san komai ba bai kai a tattauna da shi ba فقال أبو عبد الله بن أبي دؤاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت فقال له الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك ميزا في وأذلي في مناظرتي تندها كان يتوب تندك ناجزا تتونارش فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة فقال الشيخ يا أحمد بن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس ودعو ودعوتني إليه me ka kira ni me kake cewa qala ila an taqula alquranu makhluq li anna kulla shay'in duna allahi makhluq ita matsalar hawa suka ga an mata hujja da aya to da yace allahu khaliqu kulli shay in shine hujjar su Allah ya ce khaliqu kulli shay la lici dukkan komai haka qur'ani shay'un ne to kaga an baka da ilimi sai a rikita ka to kullu shay'in makhluq ake nufi kullu shay'in makhluq wal qur'anu ghayru makhluq an fahimta ko wal qur'anu ghayru makhluq Allah ba ya ce ma annabi ya ce annabi Sulaiman yake bada labari wa minene wa utina ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay an bashi al-arshi an bashi kursi ba a bashi ba an bashi al-lawh al-mahfuz ba a bashi ba min kulli shay'in mimma yasluhu lil qiyada kenan kulli shay'in din nan tana da mafhumi tana da abin da ake nufi da ita ga malikatu saba mai hudahu alhudahu da yace wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim amma da tazo fa da Suleiman ba sai da ta kauyanci ba asibatu mi lujjatan wa kashafat an saqiha karo ne ta gani mai yan kifaye a ciki ta yaye kauri nabi Suleiman innahu sarhun mamarrad min qawarib babu a garinta kuma a can ya ce wa utiyat min kulli shay'in a iya kauyanta dai ta fi kowa an gane wannan to da haka shubuhohi sai ana kwaran yadda su da nusus na shari'a sannan mutane su faɗa kashe sa ake cewa kakka saurara dan bid'a musamman baka nuna ba baka nuna ba ya ce maka alqur'ani makhluq ne kuma ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in sanda zaka yi kabbara ma baka sani ba ka halaka ku an fahimta ai mm liman na'am la mujibu mm Allah huwa alladhi ajaba bi qawlihi eh haka da ai so saboda haka wannan kenan ina ne muke ثم فقال الشيخ فقال الشيخ إن, إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما نقول قال أفعل وأيني ما لا أمير المؤمنين كي كما تدأ بند زي تنبين وكون تنبيش كدنغ كيا يمان سيكتي داتن ينهو كنشي eh kenan in na cancanta a hukunta ni ma dai a hukunta ni da hujja sai ce to babu matsala qala shaykhu akhbirni ya ahmadu amma qalatika hadhihi awajibatun dakhilatun fi aqdi ad-din wani maganar da ka faɗa dole ne cikin addini mutum dole sai ya san sai ya yi imani da ita fala ya kunu dinu kamilan hatta yi kala fiye ma kulta kala na'am ce kwarai kuwa kala shehu ya ahmadu akhbirni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai da an ce addini dole a tuno manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu Allah ta'ala ila ibadihi hal satara rasulullah sallallahu alaihi shay'an mimma amara Allah ta'ala bihi fi dinihi nabi ya rufa wani abu قال لا قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه تتند بقوي كومي بياتي أتي قرآن مخلوق فسكت ابن أبي دعاء أي دولي سيشرو فقال الشيخ تكلم فسكت فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة أما يسنى لقول يتئيكنا فقال الواثق واحدة فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في حقصانه dan Allah ya cika addini shi gaskiya ko kai ne kace ba haka bane tun daga kalmar al-makhluq al-qur'anu makhluq ba asa ba a ciki a tauye take فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه وسكت ابن أبي دعاد فقال الشيخ أجب يا أحمد فلم يجب يا سنش ديتي بكيبة يسبو ويضعف ويقل عن المناظرة بكيبة أتتونا دشي فقال الشيخ يا أمير المؤمنين اثنتان فقال الواثق اثنتان شباب مسألة بيكين فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها قال ابن أبي دعاد علمها سودان يتي جهلها يا رزا كنش يتي يا سني قال الشيخ فدع الناس إليها تند يا سني يا كرا متاني يكاو حديثا فسكت ابن أبي دعاد فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاث فقال الواثق ثلاثا فقال الشيخ يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها النبي كان جد يا سني يشرو بيتيم الأمة شيكاو بكو فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت إذ علم كما زعمت شيء أزعمت وانشان يكو a tunaninka kai ibnu abi du'ad annabi ya san alqur'ani makhluqun ai kaga ba haka bane ko shi yasa ce kama za'amta ilzamin tunda ya sani walam yutalib ummatahu biha kuma sai bai ce al'ummar shi sai sun fada ba kala na'am yace eh to haka ne kaga ya dan samu bakin magana duk da ƙara jefa kanshi zai قال الشيخ واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم سوما دي duka basu kira kowa zuwa gare shi fa qala ibn abi du'ad na'am kenan ko da ma gaskiya ne tunda basu faɗa ba kai shiru ma balle ma me ba gaskiya bane alqur'anu kalamullah ghairu makhluq فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت القول أن قد قدم قد قدمت زي زمكو قد قدمت القول أن أحمد يصبو ويقل ويضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك in dai har baka yadda ba baka abinda annabi sallama da khulafa din shi suke akai bai maka ba ya maka kunci to kar Allah ya waje yalwata maka eh duk da ya san da wanda yake ko fa qala al-wathiq na'am in lam yattasi' lana min al-imsak an hadhihi al-maqalati mattasa'a li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa li abi bakr wa umar wa uthman wa ali radiyallahu anhum fala wassa'a Allah alayna yaqta'u qayd al-shaykh falamma quti'a ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه فجاذبه الحداد عليه فقال الواثق دع الشيخ ليأخذه فأخذه الشيخ فوضعه في كمه إيه قيد ده سرق الزيت فيه ده أكا دوري شده يتكرى دورة ورد فقال الواثق لما جاذبت, لما جاذبت عليه قال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوسي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة أنا نفع ابن أبي دعاد yace da an kwata zan je har gaban Allah in wannan mutumin ya zo in ce ya Allah da wannan yasa aka daure فأقول يا رب سل, سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي firgita min iyalai na ya tsoratan min da su wa waladi wa ikhwani bila haqqin wa aujaba zalika alayya wa baka shaykhu fa baka alwasiq wa bakaina da mutadi yace duka mu ma sai muka yi ta kuka thumma sa'alahu alwasiq an yaj'alahu fi hillin wa sa'atin mimma nala fa qala shaykh wallahi ya amir almu'minin لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهلك الله أكبر سنايا في مكسو لكي جن منزل الله صلى الله عليه وسلم شما الإمام مالك أيايا في مواقمنا مدينة دي أزبت الدشي يتسو دبايا سوي مخاصمة جن منزل الله صلى الله عليه وسلم أقبا الله فقال الواثق لي إليك حاجة فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت فقال الواثق تقيم فينا فينتفع فينتفع فينتفع بك فتياننا وتوجيغر سيزمن فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن, إن ردك إياي إلى, إلى الموضع الذي أشيب وتو yana so ya zauna a nan Baghdad kenan shi dattija ya ganshi da ilimi da hikima yana so ƴan uwan shi da dangi da diya su amfana da shi sai ya ce ya amiral mu'minin inna raddaka iyaya ila al-mawdi' alladhi akhrajani minhu hadha adh-dhalim anfa'u laka min maqami alayka in koma gidana garin mu yafi wa akhbi wa ukhbiruka bima fi dhalika asiru ila ahli wa waladi wa akuffu du'a'ahum alayka faqad khallaftuhum ala dhalika kaga dar'ul mafsada tafi jalbul manfa'a in na zauna na san za a amfana amma gwara in koma garin mu yafi zai fiye maka alheri kamar ya ce saboda me ya ce iyalina da dangina da ‘yan uwa kaga da ɗalibai suna nan suna ta mabakar addu'a saboda kaka mun yanzu ka banda in koma su ganni gaya musu gaskiya kuma su ma su yafe maka yafe maka alheri fa qala lahu alwathiqu fataqabbal minna sila ma tasta'inu biha ala dahrika zai ce maka mai da wani abin fa qala shaykhu ya amiral mu'min la tahillu li ana anha ghaniyun wa du mirratin sawiyyun ina da wadata da ƙarfi ba ni buƙatar wannan abin da zaka ba qala fasal hajati hajataka me kake so qala aw taqdiha ya amirul mu'minin qala na'am qala fa khalli sabili ila thafr as-sa'ata wa ta'dhalli qala qad adintu laka ce ya bashi dama ya tafi bakin bakin iyaka gurin ribadi kenan yace to ya bashi dama fa sallama shaykhu wa kharaja qala salih shi wancan alhashimi da قال المهتدي بالله رحمة الله عليه فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم تندق الناس ابن أبي دؤاد تنشريك سينبر والنشرم وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت ina tsammanin alwasik billahi shi ma daga nan ya bar wannan ra'ayi tunda daga nan duk wanda aka kama ta an sake su alaman da suka ki amsa mawa su su alwasik قال وأخبرنا أبو عبد الله القزويني أيضا قال حدثنا يحيى بن عبد بن عبدك القزويني قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول بين أنا قائل في بعض في بعض بيوت بيوت خانات مر مر سنن غريني أشام خان كما رأتي هوتيل أنغانيكو فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي فرجتي صورو مفرجيني فقلت من أنت قال ليس تخاف يا أبا زكريا قال قلت فنعم من أنت قال فقمت وتهيأت لقتاله فقال أنا أبو مرة شيئا يزومش يتشيني أبو مرة قال فقلت لا حياك الله فقال لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل أين جنس أرنشك شيئا وكنت أنزل بيتا آخر وكان هذا منزلي حين آتي خراسان قال فقلت من أين أتيت قال من العراق قال وقلت وما, وما عملت بالعراق قال خلفت فيها خليفة شيئا يتيابر خليفة قلت ومن هو قال بشر المريسي قلت وإلى ما يدعو قال إلى خلق القرآن قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة أيضا قال قلت إيش تقول في القرآن أنت قال أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول القرآن كلام الله غير مخلوق mafarki ya ce duk da shi shaidan ne ya ce amma yana cewa alkur'ani maganar Allah ne zai ruma shi da ke ta kadari na eh la ya'launa haka ne Allah ya ce shi Qur'ani kalamullahi ghairu makhluq amma farki kuma mafarkin salihan bayi ana isti'nasi da shi ko قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة فقا- فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه suka gane mutumin banza ne suka wasi falamma kana ba'da muddatin laqinahu fa qulna ya fulanu ma fa'ala alquran qala ma baqiya min sadri fi sadri minhu shay wallahi na waye gari yanzu ko aya ɗaya ban haddace ba inda yace in dai ba makhluq bane Allah ya shafe qur'ani ya kirjin shi sai ko Allah ya shafe قلنا ولا قل هو الله أحد قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها يكون مجاهد تتم الجزء الثاني من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم أن شاشاي سيكون بعد دوغن هتو وذلك لا أن شاشاي كأن شاء الله Yeah. Yeah. I, I,